بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين amma ba da ‘yan uwa masu girma masu albarka salamun min Allahi alaikum wa rahmatun minhu wa barakatuhu rana ce yau daga cikin ranakun ubangiji masu tsada masu daraja musamman saboda munasaba ta aure da aka kulla yau na ‘ya'yanmu wanda kuma muka taru saboda murnar wannan alkhairi da aka kulla yau rana ce ta asabar kamar da aka sani hudu daidai ga watan bakwai ramadan kun ga sawa duka duka bai ma kai wata biyu an kai lissafi watan rajab shekara dubu da arba'amiya da arba'in da uku bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin baka ranar wato biyar ga watan biyu 2022 yan uwa masu girma na zo ne na amfana da wa'azzukan malamai musamman na ji ɗaya daga cikin matasan malamanmu yana bayanai masu ratsa zuciya masu matuƙar muhimmanci da ya kamata a rubuta da tawaddar zinari ina fata Allah rubuta mishi ladan abin da ya gaya mana ya samu amfana da abin da muka ji na bayanai to ba don an ce taso ba ni ban so in ce kawai ba kawai abinda na jin ya wadatar da ni in zo in tadda wannan taro na fuskokin iyaye masu albarka ya wadatar da ni ba na bukatar ce kawai na zo ne na amfana don mu kullum muna bukatan masu tasowa a bayan mu zo su fi mu su shallake mu alkhairin da ya iyar shi ne abin da muke bukata don duk za mu tafi duk za mu mutu kullum zaikat kullum nafsin za'iqatul maut to tunda yake haka ne kuwa to da kyansa a ce ainihin a samu su daga cikin zaratan matasan su ƙara mana su ɗora kan abin da malam ya faɗa mu zauna gefe mu amfana mu kwankwada daga alkhairin da Allah ya ba su to amma tunda an ce ka ce wani abu to ni dan abin da zai magana na sa mai suna ɗuri bayan ɗauri domin ɗorewa kun gane hausar bari ko in kwance notin shikin ɗori bayan ɗauri domin ɗorewa me kake nufi ba na aron kunninka abinda nake nufi me za a dora bayan an daura aure domin auren ya dore shi ne ai ya yi magana shi a fili ai warawara ko gwari-gwari saboda ka dori bayan dauri ba akan ci an yi daurin aure ba to me za a dora bayan dauri domin dorewa domin abinda ke ban haushi ban haushi nama na jan kare madadin kare ja nama sai ka iske ana samun tirka-tirka da kwangabakon baya bayan daurin aure to ba girin-girin ba lokacin da kora ta saci ganga ta ce na ji kina girin-girin akwai maiko cikin ji koko dai holoko da fankan fayo ne abin nufi a daura aure madadin abi dokokin ubangiji sai ka iske an zo ana abin da bai kamata ba sai ka iske abin da ba a so ya shigo wani ya ce da ni malam yana bayanin kano ne ya ce idan ka je kotu kusan kashi tamanin cikin ɗari na ringimin kotu yawancin rigimar aure ne an aura an saki to da haka ba ma son wannan babu daɗi hikima da makasudi da azincin aure shine sai dai mutuwa ta raba tamam me ke faruwa ne to da haka na zo ne dan faɗi abu ko da minti biyar ne ko goma ko ashirin misali akan ɗauri bayan ɗauri domin ɗorewa amma da farko tukun Allah ya ce da mu yana daga cikin ayoyinsa ya halitto mataye daga jikinku ka bani aya mai lamba ashirin zuwa da ɗaya a cikin sura mai lamba talatin wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آية تنا cikin sura mai lamba 30 suratul rum aya 20 zuwa ƙasa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم متورامة yana daga cikin ayoyin ubangiji sai shi an khalaqa lakum min anfusikum ko min anfusikum azwaja daga jikinku daga kanku ya halitto muku azwajan abokan rayuwa matayenku to kaga nan takariri ne sai faɗi hikima sai ce litaskunu ilaiha ay litatma'innu wa litakunu murtahin wa litan'amu wa litas'adu la an tashqaw dan ku ni'imtu ku samu albarkatu ashe hikimar aure mai duka ya faɗa litaskunu ilaiha to me yasa ba a samu sukuni yanzu kun yi na magana wanda yani ba ta da lafiya amma ba ciwon ba ne ke damunta ga ciwon amma ni'imtuwa ta samun rayuwa mai albarka sai ta danna radadin ciwon da ke abinan ta zaga sun yake da wannan ayin kenan to me yasa muke fama da yan aure su kiyo har ka ji mutum yana cewa ke nifa yadda nake canza wulaka nake canza mata wannan ya kamata don Allah aura masa mace dan bado abin bada yaji ya dawo a makare ya kawo kilaki gidan karo bakar ashana kona gari ga gidanka na aure ko shi wai dan boko ne ya taho da wace je wannan ita ce kawata a gun aiki she is my friend je ki mata shayi ki mata abinci matarka ta aure to ta yaya za a dore ba a dora doriyar alkhairi bayan dauri ba ba zai yiwu ba to magana ta ta farko kenan kun ji wannan aya waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya mawadda soyayya mis malami suka ce mawadda a'maqu wa awghalu fi al-ma'ani min al-mahabba ita mawadda ta fi zurfi saboda saboda mahabba an gane to Allah sai sanya wato soyayya kana ganin ta sai ka ji kana son ta ita ma tana son ka wani irin tsari ne rabbani mekanikiyat rabbaniya ne sannan kuma rahama bayan haihuwa sai ka iske hanci ya dagule da majina ba za a rabu wato inna fi zalika la'at liqawm yatafakkarun ba ga wawaye ba akwai aya ga masu tafkiri aya iri biyu ce akwai ayatun kauniya akwai ayatun tanziliya ayoyi ga sunan aban ƙasa wa fi lardi ayatun lil muqimi wa fi anfusikum afala tubsirun haka Allah ya ce can cikin azariyat cikin ƙasa akwai ayoyi sama aya ce ƙasa aya ce duk abin da bani ai ayoyi ne ai farcen ka aya ce yaushe ne yake tsirowa ɗanka da yake girma aya ne ga yawa matarka wancan ina so in ga lokacin da yaron nan ke girma ba za mu yi bacci ba wallahi ba za ku yi baccin ba kuwa ko ba za ku gani ba kuma yana girman kuma Allah ne aje maka mechanism in ka ci abinci sai ka ji ka koshi kai baka san ma lokacin ba sai ka ji ya gundare ka fitsari in yazo dole ka nan da zaka je aya ce dole ka ji kana jin bacci aya ce dole ka girma dole ka tsufa dole ka mutu dole ka je ƙasa dole dole dole dole ka je ƙasa a miƙa makabari tsutsa ta kwasa ya ce ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba farli da nafila ba ka ji aliyu na mangi sarkin hikima balarabenmu na hausa to ba gaskiya ba ne to wannan kenan akwai kuma aya tanziliya shine abin da ya karanto ɗin nan da ka ji ƙor'ani na magana kasan kai inna hadhal kalama kalamun lahi rabbil alamin magana Allah ne ba a wasa da shi magana ce da aljannu ma da suka ji ana yi suka ce kai ku yi shuru akwai ayar
wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين waɗannan fa aljannu ne fa aljannu ne a cikin wannan aya mai lamba 29 a cikin sura mai lamba 46 al-ahqaf wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin aljannu sun ji ana karatun qur'ani falamma hadaru ay falamma hadaru makana tilawa al-qira'a qalu ansitu ansitu kun shuru kai ana qur'ani kana surutu aljini ya ce a yi shiru kai kana surutu sabon Allah ne an sito shi sa ibn umar in ana karatun ƙur'ani in kai magana sai ce an sito Allahu ya takallam wata takallam ant Allah na magana kana magana an sito to mu kiyaye wannan wannan kenan Allah ta'ala ya ce cikin akwai aya ga mutane masu tafakkuri masu tunani shi kuma tafakkuri dole ne liqawmi yatafakkarun yaqilun wa hakaza idan mutum baya tafakkuri cikin ayin ubangiji sai ba mutum bane eh ka kalli sama kalli ƙasa kalli ƙasa kalli damina kalli ruwa kalli duhu kalli kwazazzabo kalli tudu kalli kalli kalli kalli zaka sha mamaki wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahidun to mun ji wannan ayar kenan aure duk abin da ka sani akwai aure ciki kware kuwa wa min kulli shay'in khalaq zawjayn tadhakkaru fafirru ila Allah can cikin az-zariyat ayat lamba 49 yani Allah ta'ala na cewa duk abin da ka sani akwai aure ciki haka kuma ya faɗa can cikin sura mai lamba 36 aya 36 mai Allah ce subhanallazi سبحان الذي خلق الأزواج كلها الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Allah ya ma albarka barakallahu fi ku duba wa min ayatihi yace subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sura mai lamba 36 aya 36 36 36 suratu yasin sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci al-azwaja kullaha dukkanin dangogi na aure don ka san akwai aure cikin komai kuma sai komai kishiya kishiya kishiya misali inda ƙoshi to da yunwa aure ne in baka sani ba kishiyoyi ne ai saboda idan da miji da mata kishiyoyi ne Allah ne kaɗai ba shi da kishiya inda haske da duhu Allah zai ta kullaha inda ƙarya da gaskiya aure ne inda ilimi aure ne inda dukiya da talauci inda hankali Allah ya kiyaye ba na so na faɗa da ɗayan to suka ce inda samaniya da ƙasa har suna buga misali sama ita ce kamar namiji kaif ƙasa ita ce kamar mace saboda sama kan ba da ruwa yadda miji ke ba da ruwa lokacin kwanciya Allahu akbar haza khalqullah faru ne Allah ce halitta ne ƙasa sai ta karɓi ruwan yadda matar mutum ke karɓar ruwan shi sai ka iske ƙasa ta kumbura da shuka yadda ita ma cikin matar aure ke kumbura da ɗa namiji ku duba fa kuma sai ƙasa ta fidda shuka yadda kai ma aka fito da kai shi yasa ce wallahu ambatakum min al nabata Allah shine ambatakum daga ambata yumbitu imbata wannan nuna maka me hikimar aure to shikenan abinda za a yi a dora shine kashin bayan maganar tawa hakuri ka mutunta matarka kai ango da ke amarya ga abu guda goma da za ku yi domin aure ya dore haƙuri nawa kenan nasoshin haƙuri suna nan da yawa bana son na tsawaita na biyu mutunta juna ka mutunta ta wance ya naga fuskar ki a ɗora ka lafiya dai ka rungume kayanka Allah kuwa rungume ta rikit yau ba naka bane ba Allah ne baka ba in ba kwa wannan mazaje karuwai da mutanen banza suna yi a waje ga inda ya kamata a yi biyu kenan ta ya ta aiki a gida Allah kuwa ɗauki tsintsiya fiyau fiyau fiyau fiyau kai shara ta ce na gode Allah saka da alkhairi ko a gidan haya kuwa gafatun Allah Allah ya hore mana gidajenmu ba shi kenan ba sannan na hudu ka mutunta iyayenta Allah karka kuskura ka kira babanta da sunan shi zankalkal ka je ka ce mata ai dazu na game da Alhaji Ciwake sunan babanta kenan Ciwake ta ce Ciwake wannan ba daidai bane ka ce na ga baba ko ka girme shi kuwa saboda ya aura ya haifa ya baka kai ma ka mutunta sunan iyayenta za ta ji daɗi mama baba ya dikko ya kumbo alhaji ya danganta ga irin taqalid wurinku kudi kenan na biyar daga cikin abin sai dore shine ka ringa yaba ma alkhairinta wance kin min girkin da na rade ban tauci in ba kai ma ki ce wallahi mai gida Allah ya saka ma da alkhairi mutum irin ka duk wanda ta same shi a matsayin miji wallahi ta warke bisa muke da kamfar irin waɗannan a gidajenmu ne sannan na shida ka dawo da wuri duk namijin kirki bai kamata a ce goma ta yi masa a waje ba sai inda larura ai ana samu wannan misali amma babu larura me za ka yi a waje je ka gida ka kalle ta ku baje ƙur'ani ku fara tilawa ko Allah ya baku ainihin ya'ya irin alaramma ma abuta kitabullah ai wallah ai na'am abun alfakari ne mu samu yara makarantun ƙur'ani dakka ba ka sai ku je ku aure ku dinga haifin yara masu waƙar dan ƙwairo Allah kiyaye ko fina-fina hausa wal yanzu billah Allah kiyaye ka dawo da wuri na nawa kenan sannan kullun ka dinga bata aya bibbiyu ta haddace ko kai ma ta baka in ta fi ka karatu ko laifi ne ka zauna gabanta ta baka yanzu ita ce jagora tun ita ke da karatu sai da kai ta zare ido ka zauna a ƙasa ta baka ka haddace ko ka dinga ba ta hadisai biyu ko ta dinga baka ni na mamaki mutumin da ke da mata malama yana wani toro koko da boro koko da koboro boro wai shi na gani isasshe ne ana takama da jahilci wannan abu na nawa kenan na takwas daga cikin abin da ke sa aure ya dore kar ka zama makareci sam gaya mata gaskiya inda shi da shi in babu shi babu shi in an ci an ci an rasa ai hakuri Allah da bai bayar ba zai bayar gobe sai na nawa duk abin da ya taso na alkhairi a gidansu na biki wanda ba sabon Allah bane ka taimake ta kai ta a mota wance je ki wannan bikin ga wannan ma gudunmuwa ta ke ba mama ka zama dan gidan wannan muhimmin lamari ne in Allah ya baku ƴaƴa abu na goma lalle ku bayan tarbiyya kar ka yi wa matar ka fada a gaban ƴaƴanta babu kyau ko ka zage ta ko ka dake ta ko ga mata bakar magana wannan a takaici a dunkule a cure a mulmule a haɗe wuri guda shi nake nufi da ainihin mai ɗori bayan ɗauri domin ɗorewa daga ƙarshen ƙarshe idan ka kalli aure wallahi yana tabbatar maka da wani abu ɗaya kai baka isa ka sami ƴaƴa ba sai ka haɗa dawa mace ita ma sai ta haɗa dawa to kaga haɗin kai ne akwai sakon haɗin kai rigar da za ka sa akwai haɗin kai ciki dole sai ka sai yadi ka je tele ba ka haɗin kai in za ka yi kwaɗo har da linzami in ma da siddi ne dai je ka dai kaga mutane akalla uku sai da suka haɗu kaga haɗin kai ne dabbobi a dawa sai sun yi haɗin kai don su rike ta zaki yatsar ka ɗaya ba ta cin taliya jarraba ka gani sai sun haɗu haɗin kai ne silin tsintsiya ba zai shara ba wallahi bai isa ba silin sai sun haɗu wa iyakum kai a matsayinka na mutum haɗin kai ne ni sunana wani mutum ne ƙwaya ɗaya kai ma haka amma kai sunan shi kai kafa kafa ƙugu ƙugu kwankwaso kwankwaso waɗannan sai da suka taro a samar da mutum ɗaya ashe kenan haɗin kai na nan cikin tafiyarka bayan ka fahimci wannan kasashen duniya kafirai sai da suka haɗa kai suka cuce mu lokacin mulkin mallaka sun zauna a Berlin conference a 1886 in ka karanta tarihi don su mamaye mu haɗin kai ne gamayyar kasuwar kasashen turai ana kiranta EEC a 1957 a garin Brussels sai da suka haɗu don su mamaye arzikinmu sai da suka haɗin kai domin aikin banza a takaice sai an samu haɗin kai saboda mamacin haɗin kai aka ce mai sallah a bayan liman ɗaya a sallah lokaci biyar haɗin kai ne aka sake sanya mana wata sallah da adadin masu halartar masallacin sun fi na sallah biyar sallar juma'a haɗin kai ne aka sanya mana haɗuwa da tafi juma'a yawa ina nufin sallar idi babba da ƙarama saboda adadin jama'an sun fi adadin sallar juma'a aka sanya mana haɗuwar haɗuwa gangamin gangami ina nufin tsayuwa arfa wato aka yi maka mai haɗin kai sannan ku zo kuna rarrabuwa muna farraka muna shatatuwa muna ahlus sunna ahlus sunna ko ahlus sunna duk waɗanda suka jawo tafiyar sunna rabuwar kai sun zalunci kansu da kansu muna faɗin wannan kawai ji mai dalilin rabuwar mu kafare a ƙasar na haɗuwa suke don su kai mana naushi an zuga jininmu ana kai bai ishe mu wazi ba a just an zubar da jininmu yalwan shandam har yanzu daga cikin matan ba su dawo ba muna rigima tsakaninmu ina tsoro kar Allah tambaye mu wallahi alazim akan mai rigimar haduwar ahlus sunna waye ke kira zuwa ga ainihin maulidi a cikin mu wace kira zuwa ga zagin sahabbai cikin mu a'udhu billah a dunkule muke qur'anin mu hadisin mu mecece mushkilar me zana mu hadu mu dunkule mu cure bayan kuma umarnin Allah ne a aure da na fara da shi akwai haɗin kai domin sai da aka haɗu aka samu yaya shi ne saƙon ku kiyaye mu kiyaye kwanaki na tafiya fizzinu sun ishe mu an ɗauki ƙur'ani an jefa a ƙazanta a zamfara ko kun sani satin da ya wuce ina zamfara a matsayin shugaban kwamitin binciken mai faru alƙalai uku suka zo hotel ina ni ne shugaban tafiya suka ce malam ƙor'anai guda talatin ne a ƙasanta za mu zauna lafiya mu tsokane Allah inda muna da haɗin kai mu isa mu dunkule mu ce kowai sai ya fito sai mun guntula kan shi wallahi al'azim amma yana kuke kowa da 'yan akar makallahun shi mu kiyaye kanmu mutuwa na zuwa kabari na zuwa za a tafi wassalamu alaikum wa rahmatullah